zai gyara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yace sun makala rahimahullahu sannan malami na yake muridi ya ci gaba da bayani ya cewa wa ba'du za fa shaykhun at-tijani awraduhu munqiratun lil-jani shi bayan abin da ya gabata na hamdala da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun ga shehu mu shine shehu Ahmad Tijani awraduhu wurdansa munkizatul liljani tana tsamo mai laifi daga laifinsa za ta tsamo shi daga cikin laifinsa da inda yana karanta wannan wurdi kamar da aka jeranta masa al-isharatu bi za ila ma taqaddama min alhamdulillah salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yace zaɗin nan abin da yake nufi yana nunin abin da ya gabata na daga salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa shehu da yake fa shehuna abin da yake nufi da shehu lugatan faqaddama ya gabata lugatan wa urfan kamar yadda muka faɗa su laraba suna da abubuwa komai suna da shi kafin musulunci kafin musulunci yanzu abin da ake ce shehu ala lugatan a larabci tun kafin shari'a ta zo shine wanda shekaru suka yi masa nisa abinda ake cewa sallah kafin musulunci ya zo suna da suna da kalmar da ake cewa sallah abinda ake nufi da sallah addu'a'u addu'a abinda ake cewa saumu suna da shi tun kafin musulunci ya zo saboda ka as-sawmu lughatan al-imsaku kamewa daga ko suna da kalma ta hajju tun kafin musulunci yanzu abinda ake cewa alhajju lokacin wato nufi to lokacin kenan amma idan aka zo istilahan wato ma'ana a shari'a ne ake cewa sallah a shari'a abinda ake cewa sallah a shari'a tsayuwa da karatu da kabarbari da tahiya da sallama shar'an kenan to haka kuma dukkan saura abinda ake cewa shehu lugatan wanda shekaru suka masa yawa to shehu urfan fa shine za a faɗa so da haka abubuwan haka suke tafiya idan ka ji an ce kullum muhaddasatin bid'a karka ce a duk abin da yake abin da ake cewa bid'a hunaka bid'atul lughatan wa hunaka bid'atu shar'an akwai bid'a a lugga abin da ake cewa a lugga tun kafin shari'a ta zo suna da abin da ake cewa bid'a abin da ake cewa bid'a duk abin da aka kage da babu shi sai aka kage shi to an shine bid'a amma a shar'an da shari'a ta zo musulunci ya zo shari'a ta zo sai malamai suka ce ah to in muka ce kowane abu da aka tsamo shi bid'a ne bata ne shirka ne ayyuku da fashe saboda akwai abubuwa da yawa wanda aka yi su bayan annabi kuma suna da kyau to muka shigar da su a wannan ya zamu ce misali ga ta makafin inda muke magana da ita babu ita a zamanin annabi amma kuma tana taimako don za ta in babu yanzu misali irin masallacin maka in ba la zai ta yaya mutanen da suke nesa za su ji za su za su ji ruku'u ko za su ji sagada kaga ta taimaka bid'a ce a lokacin a shar'an kuma shine sai malaman suka ce sai mu duba ita bid'ar sai mu duba ta da suka duba abubuwa na musulunci suka sai suka karkasa bid'ar irin wato kashe-kashen hukunce-hukuncen shari'a hukunce-hukuncen shari'a akwai abin da yake wajibi akwai abin da yake sunna ne akwai abin da yake makaruhi ne akwai abin da yake mustahabbi ne akwai abin da yake haramun ne suka ce to inda haka ne ita ma wannan bid'ar war mu karkasa ta bisa ga rabe-raben shari'a akwai bid'a wacce take wajiba ce dole ce misali kamar da mun sha an sha faɗa mutum ya ce yanzu zai tafi aikin hajji ba inda za ka kaje aikin hajji sai ka yi fasfos bayan da za ka yi bayan ka yi fasfos sai ka samu visa bayan da za ka kai aikin hajji sai an maka allura haddata wannan sabuwar abako ta corona sai an maka to kaga ashe idan kana so ka saukar da farallinka dole sai kayi wannan bid'a in kana so wa- abin da Allah ya wajabta maka ya tabbata to da haka wannan bid'a ce amma wajiba ta zama bid- bid'a ce wajiba to saboda haka haka kuma sauran su ma su karkata tana iya ana iya zama zama makarubiya tana iya zama a matsayin ta sunna tana iya zama haramun bid'a din saboda haka malamai su karkata duk masu wannan wawaye ne wanda ba ko in ce ko ba ce karatu bane ko kuma a- ko iskanci ne ma kurku Eh, amma akwai rabe-rabe akwai bidiyoyi da yawa wanda muke hatta qur'ani muhammadu ya ce hatta qur'ani ma an ka ce duk abin da aka yi bayan annabi bada ne to hatta qur'anin da zaka ja ka kafarta mutane da shi shi ma bid'a ce dan ba a yi shi ba- babu shi a hada a zamanin annabi babu shi har annabi ya bar duniya kuma annabi bai ce a hada shi wuri ɗaya ba ba inda hadisin da manzo Allah ya ce a tattara alqur'ani wuri ɗaya har ya bar duniya to zaka hada qur'ani bid'a ce wajiba ba ba ma sunna ba ce wajiba ce dan inda ba a yi ta ba da yanzu babu ba za a samu qur'ani ba wanda suka haddace su duk mutuwa za su yi. su da kuma mutane su yi wa su yi dinga adalci a cikin magana kuma suna magana sun fi san da irin wanda suke magana wanda ya san abin da yake ya san ƙarya suke yi ba haka bai ga to shi ne yake a shehu lugatan abin wanda ake cewa shehu a luga shi ne wanda shekaru suka masa nisa amma a urfan ko bi itibarin ma'anar urfi ka gani ko kasama shehu zarruq radiyallahu anhu ashiyukh ila salasa akam malam zarruq yace shehu ne ashehu sun kaskashi uku akwai shehu ta'lim wanda za a ce masa shehu ne dan yana karantar da mutane wa shurutuhu shi kuma sharhi shar'i na shehi ne karantar da ilimi tahsilu aqd al-bab al-mutakallim fi kafin a ce maka shehu a tabbatar da cewa eh babin da za ka karanta kafin shi to sana za a ce maka شيخ أمان علم والقدرة على الإيقاع كفاك مك الشيخ نمالني كاسم فن كما كاسم يدعى قوي لشيء أفينشيش ولو كنت بعد مك الشيخ العلمي شر النبي كنا والإنساف في القبول والرد كفاك مك malami ne shekul ilmi ne kai to ya zama kana karbar abin da yake makabuli ne kana barin abin da yake mardudi to wannan sai sharadi guda uku na wanda za a ce masa shekul ilmi na biyu sai shekul tarbiyyar akwai shehi na tarbiyya shi ma yana da sharuɗai sharuɗan sai ce guda uku ne ilmin mu'amalat zahiran wa ba'inan ya zama shehu tarbiyyar ya san ilimi na mu'amala na zahiri ya san na baɗini a sharuɗi ne ɗai kenan wal basiratun nafiza ya zama yana da basira mai zarcewa a cikin ilimin a cikin tarbiyyar tarbiyya din sannan wa tajribatul hasa ya zama kuma yana da wato yana da practical na tabbatacce ya yi practice to ya yi yana da tajriba yana da ya ya wato abin da ke tajriba yau da gobe yawa yau da gobe yau saboda yau da gobe ya yi yau ya yi gobe ya yi jibi ta sau da haka ya san ya kaga ya gane abu wanda ya jarraba abu yau ya jarraba gobe ya yi jibi ya yi yau ya yi gobe ya jibi ya san abin da ake so tajirba kwararre na na na uku sharadinsa shine shi tajriba khasa shehu tarkiyar kuma yace wa shuruduhu sharadinsa salafatun uku ne na farko albasiratun nafiza ya zama yana da basira mai tsarcewa wan nuru ta ya zama yana da haske cikakke wal himmatul aliya ya zama yana da himma madaukakiya fa bi basirati da aka ce ya zama da basira da basira ne yumayyizu yumayyiz yake iya bambance abubuwa wa bin nuri yamuddu da hasken da Allah ba shi zai karar da wanda suka tare da shi wa bil himmati da aka ce kuma ya zama abocin himma shi kuma ya rafa wa ya hudu da himmarsa zai daga himmar muridai zai kuma karyar da su ma'ana misali himma a same ka kafin a ce an fito sallah duk wanda zai zo sallah ya zama kai zai tarar ba sai ka sai an zo ana jiran ka ba kaga za ka zaburar da mutane ta to malam kenan ma mu za mu je masallaci ba shi ne zai zo ya da mu ba ya zama aikin ya zama aikin ka na zaburar da ba ka sala a shi to shi ne shehu tarkiya kenan ya zama da basira wa bil himmati kuma yarfa wa yahud kama kama anna shaykh tarbiya kama inda shehu tarbiya shi ma bil ilmi yurqi shi ma yana hawo da almajiransa da ilimi wa bil basirati yurqi da basira ya jawo da su wa bil tajribati yuhaqqiq da yau da gobe shi ne tajriba yake sakan kanta da to ita lokacin juma'u salatu fi wahidin wannan sofi guda uku akan hada a su a mutum daya ya zama shehu tarbiyyar ya zama shehu ta'alimi ya zama shehu tarbiyyar ya zama shehu tarkiyyar akan samu mutum daya biyu ya haɗe wa'annan shehun daga ta ko shayi ne ta kowane bangare aha yace wa huwa nadirun fi hadha zaman amma a wannan zamanin namu abu ne kadan wanda za a samu ya tattaro duk shehun daga din da ma'anarsu gaba daya لتكاثر الهمم وضعف الاستعدادات saboda himmomi na mutane sun takaitu wato istidadi nasu kuma ya rauni ومن الأصل في التربية بالهمة الذي التي هي وظيفة الشيخ الشرقية حديث أنس رضي الله عنه يا دغ أصل تربية da tarqiya din nan wanda yake shine aikin shayi na tarqiya hadisin Anas radiyallahu anhu Anas inda ya ruwaito Allah ya kara masa da yake cewa khadamtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 10 sanina na yau manzon Allah ya hidima shekara 10 hadimin manzon Allah ne Anas fama qala li li shay'in sana'atuhu lima sana'atuhu yace ban taba ban manzon Allah bai taba ce min dan me ka aikata kaza ba duk abin da ne masa bai taba bai taba ce min dan me kai kaza ba wala li shay'in taraktuhu lima taraktuhu ban taba yin in yin wani abu kuma manzon Allah ya ce me yasa baka yi ba kaga abin ɗin iya iya tafiyar da ba shara don me kai kaza babu a tsawon wa'annan shekaru da anas yayi yana shekara goma ina masa hidima bai taɓa ganin shara daga wajen annabi ba alhadisa zuwa karshen hadisi wala yashku muslim fi fi isma'i salati fi shana radallahu anhu wayannan sababi guda uku da muka faɗa shehul ilmi shehu tarbiya shehu tarbiya ba wanda yake musun cewa shehu jambiya hade su gaba daya هذا ما يحققه النظر في سيرتي كما ان انك دل كي كي كي دوبا da kyau a dabi'un shau tijari wal istiqsa lil akhbar al muta'alliqa bi awali idan kai bincike bibiya ga halayen shau tijari zaka tabbatar cewa ya ya hado dukkan wa'annan wa shekun taka guda uku fi dilalati ala Allah ashire da mutane da yake zuwa ga Allah wa tarbiyati da tarbiyan da yake ma wajama ad-damira malam ya ce yayi jam'in damiri yace fa shaykhuna shaykhun mu bai ce fa shayhi bai ce wa ba'da za fa shayhi a tijani ba sai ce fa shaykhuna yasa damiri ne jam'i i'tibaran minhu da ala dariqatihi ma'ahu yana so ya shigar da duk ɗan dariqa a cikin wannan shine ta shaykhuna dukkan mu da ni da ku raja an yi haƙiƙa Allah ya leha hadhihi al-idafa dan Allah ya tabbatar masa da wannan rabawa ta shehu dan da ya gare mu duka da mu da shi بسبب شمول الضمير له سبب حقه ولا الضمير اللي هي وهدم معهم دسو غبا كده انت جانيا فيرحم كو الله يا جي كانش بسببهم سبب addu'ar da ya hada hadda yan tijaniya duka dan manzo Allah ya ce idza da'awtum fa amimu idan za ku yi addu'a ku yi jam'i Allahumma ighfir lana karkace ighfir li warhamna karkace warhamni wa abu anna karkace wa abu anni watub alaina karkace watub alayya kai jam'i kai abin nan haka maza Allah yace idza da'awtum fa aminu ku yi jam'i idza ku azza wattijani ita bi kasar musannati mushaddada atti ka ta dinna ga mashadda wa bil jimil mushaddada tijani shi ma jim'in ga mashadda aidan daga waqad waqad tuhaffafu aka jim din aka ce tijani lokaci ba sai an yi shadda ba wasu kan ce at-tijani ba a tijjani ba suka yi tahrifi ita kamar inda shi mamalan ya faɗa yayi a ba a wakan sa yayi tahrifi tijjani yace ba ba tijjani ba akan yi tahrifi ga wannan sunan wata ya ti bayanu li hadhihi tasmiya li sayyidina radiyallahu anhu zam zami bayanin me yasa ake cewa shi dan at-tijani zami bayani wal awrad wurdi da muka faɗa jama'a wurdi jam'i ne na wurdi wa huwa ay al-wurdu abinda ake so wurdi ibaratun wa tafassara ta amma ya qawdu kasb bi kasb al-abd wal abinda wani bawa bawa yake yi shi ake so wurdi min ibaratin zahiratin aw batinatin wata ibada ta zahira ko ta batina da kallizum ta kan kana yi shi ake so wurdi kamar wazifa wazifa tun kafin wannan wazifa da muke akwai kalma ta wazifa da larabci wazifa ma yuwazibu alayhi al-insanu fa huwa wazifatu duk abin da kake kan zumta a kansa ka zan shi ake cewa wazifa amma a urban kuma istighfari salatin annabi la ilaha illallah daga nan ne ake samun muwazzaf muwazzaf da larabci ofisa ofisa shine muwazzaf ko at-tawzif kuma kamar a ce aiki kenan ne aikin sa ce ai muwazzaf ne ai ma'aikacin gwamnati ne saboda haka akwai kalmar wazifa tun kafin wazifa wannan da ta zo mai istighfari salatin annabi la ilaha illallah kamar da muka faɗa wazifatan lokacin wazifatan urfan duk laraba suna da kayan su aha yace ho fa ma min al-abd lillahi ta'ala min mu'amalatin aw ubudiyyatin abin da yake wa wurdi wani abu ne da bawa yake wa Allah na ibada ko wata mu'amala wa haqiqatu al-awrad al-maqsam ne wurdi ba uqudun wa uhudun akhadha Allah ta'ala ala ibadi bi wasita al-mashayikh wato al-awra ne da Allah ya rika ga bayinsa suke yi to shine ake cewa auradai فمن يجل المشايخ wanda yake girmama shehunai wa hafaza lil uquli ya kiyaye alƙawari wa wafa bil uhudi ya cika alƙawari kana lahu khairad dunya har khairar daraini sai samu alkhairi biyu na duniya da lahira wa man tahawana bil mashayi wanda ya wulakanta shehunai wa farada fil uquli ya sakaci alƙawarin da ya zarba wal uhud da alƙawari kana zalika sababan li zaygi li zaygihi wa kharqi sakinati in kai sakaci to wannan shi zai nuna wato hanyar karkata hanyarka ta ka karkata a hanyarka jirgin da kake kai ya huje sai da ka shi wata nake cewa man aka zabar da na wata da ka wutar kan kulliyar istighfafan aw tahawunan bihi tahullu bihi uqubatu wa yafi halak duk wanda ya karbo rudun mu yayi sakaci da shi dan dan lala lala dan kasala ko kasala yau kai gobe ba za ka yi ba jibi ka yi gata ba za ka yi ba kaga istishfafan kenan ka wulakanta au tahawunan bi ko kuma ka wulakanta shi ma gabaki ɗaya ka daina yi to shi da zai ta hullu bil uqubati ne yin wannan uquba za ta abuka masa ba ya ta yi halaku halaka za ta zo masa qala ta'ala Allah ta'ala Allah ya ce ya wallazina amanu awfu bil uqud ya ku wanda kuka ba da gaskiya ku cika da alƙawarin da kuka yi a kurin ka zo duk wanda ka gan shi a cikin tijaniya da kansa ya zo ba kiran shi aka yi ba aka ce masa to sharadi kaza sharadi kaza sharadi kaza sharadi kaza ka yadda ka karba shi eh aka baka to anan daga nan ya zama ya walidin aman aw fi bil uqud kana zalika sababan yake wannan shine dalili a kabura makasa inda Allah ya girma laifi babba ya girma ga ubangiji an ta qulu ma la taf'alu ku faɗa abin da ba za ku ba ka ce za ka ɗauka ka yadda kuma ka zo za ka yi to wannan fa laifi ne babba a wurin Allah a kuma wata aya Allah na cewa rijalu sadaqu ma ahadullah alai ko wasu mutane wanda suka gazgata abin da suka yi wa Allah alkawari kayi wa Allah alkawari za ka kisan bari za za ka yi salati ga annabi za ka yi la ilaha illallah to ka gazgata wannan alkawari naka al aya wa hadhihi al ayat to yana ayoyi fi usul al awrani sun asalan murdai min ladun zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam daga zamanin annabi ila bina hadha har yanzu unzur ka duba al jashar kabir sai ya samu wannan magana wace wanzur ka duba fi filmin kuli an hufi ga abin da aka shiro a wannan littafin da shi kabir wato hajjar ayatu salasa wayannan ayoyi guda uku fa inna fil qur'ani ayatin akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani ukharu banda wayannan daban dalatu ala ma dallat alayhi hadhihi wanda suke nuna bisa ga abin da wayannan ayoyin suka suka suka bayani na rika alƙawari wallahu ta'ala alam wal muradu bil awrad abin da ake yi da wurde fi kalamin nazim rahimahullahu ta'ala ban tamana أوراد الشيخ رضي الله تعالى عنه ورد شيخ جعل هذا الشيء الذي أمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقنها لكافة الخلق وردن من ذا الله يوشد ذاني وإذني يبا دخلتها حسب ما أتى يأتي مبسوطا كما إن ذي ذو بيان ذي ذو إن شاء الله تعالى عن لا ذو وللشيخ رضي الله عنه في خافة نفسي أوراد كثيرة بند وأنا نكلم فرعي سلفاري كذلك إلا أحيان أكراج النبي لا إله إلا الله شور جان بند وأنا بيانا وردي ديوا وأنا يتكرن كرن كمسا من أذكار السنة والحساب لذا ذكرن لسربو أصلنا من ذا الله ده زبري ده أدوئي da yake minha daga cikin wanda yake fi khafat nafsi akan karan kansa kurum akwai wanda yake karanta fi sabawa wal masa kamar musabbatul ashr wa minha akwai abin da yake karanta ma fi dubur kulli salati bayan kowace sallah wa minha akwai wanda dan a karan kansa yake karanta ma huwa fi umumil aqad a kowane lokaci wal kullu duka da wanda ake yi bayan sallah da wanda ake da safa da yamma da wanda ake a kowane lokaci kowannen su bai yana yin sai da yadda- kamar yadda manzo Allah ya jeranta masa lima sabata dan abin da ya tabbata an anhu da ashur jani ni annahu kana yaqulu shur janna cewa la azkuru ba bana karanta wani abu illa ma rattabahu li sallallahu alaihi wasallam sai abin da manzo Allah ya ya jera mu duk abin da kaga ina yi to manzo Allah ne ya jera mu ga yadda za ka ga yadda za ka yi وإنما حملنا الأوراد في البيت على الأوراد اللازمة وردن مكا مكا بقاء مكا دوكا أنا وردي فنا لازم إحنا في طريقنا طريقة الجانية فقط سوكا ومكين لدلال سياك كلام على ذلك دم مغانا مالا حقا تمام ولأن النظم سبب دولنا إتواقر إتكلم من المريد إنما هو موضوع للازمة أن يتني أكم بيان وانا وردي لازم وما يتعلق بها دعبن ليلاتي لازم لا غير بندواني ومنقذ للجاني da yake kuma mai tsamar da mai laifi ne ikhbarun an al-awradi yana ba da labari ne ga wurdan su kansu wurdan suna tsamar da mutum daga laifukansa wa munqizu ita munqizu ismu fa'ili ismu fa'ili an qadahu idza khallasahu ilayhi kuma da shi min al-halaki daga halaka بعد أن شقي عليه بأن أن متمسك يا والجاني جاني كما المسرب shine wanda ya zarce ala nafsi ga kansa almunhamiki fi su'i kasabi wanda ya zulmi a cikin mummunan aikinsa shi ake cewa jani ya kulu yana cewa wa ba'da ma taqaddama min wato zai sharhin kuma baitin kina wa ba'da ma taqaddama bayan abin abin da ya gabata min hamdu lillahi wa salatu wa salam ala al-fatih al-fatih li abwab ar-rahmat wa asbab al-ahd والسبب الأعظم في كل عطاء ونوال خاتم الأنبياء والأرسال صلى الله عليه وسلم باين أبن يقباتا نيبو ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya bude dukkan kofofin rahama shine babban sababi a dukkan wata baiwa shine cikamakin annaba da manzanni bayan wannan fa shaykhuna ash-shaykh al-akbar al-qutb al-maktum wal ashar maulana abu al-abbas ibn radiyallahu anhu shugaban mutunnan shugaban Allah da shi auradu ay azkaru tariqatin lazima wato wurdan tariqarsa tunan na lazimi liman ahalahu laha wanda wanda Allah ya sa shi dan lazimin ne bisabik inayatihi da rigayar inayar Allah duk wanda ka ganshi a cikin tazaliya to inayar Allah ta riga gare shi shine har ya ganshi a cikin sa munqizatun tana tsamar da linjani mai laifi al-mutarif wanda ya zarce fi alanan fi da kansa bi ihimatihi da nutsewarsa fi gabayati a cikin halakarsa wa mukhlisatun tana tsamarwa bi idnillahi lahu ga mai yin wannan wurdi bi idnillahi ta'ala min asr shawadi da gariba ce wa sha'awarsa wa shiraki gablati da dalmewar wato rabkanarsa la na ta'allaka biha darra ta da wurdan nan alal hadd al mahdud kamar yadda aka iyakance laha mustalzimu yana lazimin tabi hululillahi ta'ala lit tauba ka gani mutum zai sauka ga karbar tuban tuban Allah wa salatul hali da wa salatul hali da gyaran hali almunji wanda yake tsayarwa bi Allah ta'ala min waqamatil murta'i wa su'il mahal wanda zai tsayar da kai daga duhun mace macewayi wato wurin ciwo da kuma munan makoma wa shara bihi ila ma baraza li shaykh radiyallahu anhu wannan malan yana nuna zuwa ga abin da ya bayyana da shi Allah ya dade shi ne hadar sayyidul wujud daga hadar shugaban sawami manzo Allah mun bai kulli kull mun bai kulli masu shi ne mako bazo kowa a hadar wujud mafi fiye sawami kulli mawjud mutawammi sallallahu alaihi wasallam min al-wa'd sadiq daga alƙawari mai gaskiya bi annaha cewa al-awrad al-mazkura wayannan wurde da muka faɗa musilatu ila Allah ta'ala muwassilatu za ta tare da kai ga Allah min gairi riyada wala mujahada ba tare da wani fama ba ba tare da wani wahala ba wala kaddin wala ta'dil inda kana yin su za ka tare da Allah ba tare da wani wahala ba saboda ka shi wurdin shi wata jani wato hanya ce sulullun ba wani wahala ba za ka kai inda kake kai ba tare da wani abu ba inda ka rike wannan azkaran kurin da ake safe da yamma da kai rike su da kyau to tabbas zai sadaka da Allah ba sai ka yi wani mujahada ka ka baka ci baka ci baka sha ka tsare kanka a gida ka yi da shi baka wanka baka sa kaya masu kyau baka cin abinci mai daɗi a a wurin wurin shi wata ba kai ba inda ka rike shi da gaskiya to zai sadaka da Allah وأشار من ينوني إلى ما برز الشيء ولا غير ذلك قول وانا من مطلع عليه في التربية اسقل عليه في التربية قبل ذلك إسلام التربية بعد الصدر الأول بين لوك زمن نفقه بل مج- بمجرد التلقين جزارا أم باكا ممن عنده الإذن الصحيح أشياء اللي باكر هنا الإذن يتجه في تلقينها أباد وردن مع القيام بشروطها إن ديك أيها شروطا سورة سادة كذا الله لا غير بندون وقد تقدم الله ya gabata garin ma lahu ta'alluqun bi hadha abin da yake da yake da rataya da wannan wata ya ci ba'd mazidin alayhi adam qarun bayani zai zo akan wannan insha Allah ta'ala Allah in Allah ya so fil awradu su wa'annan wurdid hadha nasaba ta wannan bangare la mahala ta ba makamun shazatul lijani min asr shawadi tana tsamar da mai laifi daga ribatar sha'awarsa ومن حجابيتي غفلتي سنة أمد شيء دغه حجاب ربكنسا وبذلك سبب هذا تكون موقظة من النار ذات أمد دك دغه وتا سفر الملك الجبار فضل الله مي مي إيكو الذي لا الذي له كمال الاقتدار ولا يجي da cikakken iko wa kana Allah ala kulli shay'in qadir ala kulli shay'in muqtadir Allah ne iko ne daga dukkan komai wa kana nazim kaman malam rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa kasada ya yi nufi fi ta'abirihi a fasarar nan da ya ce bimun kizin bimun kizatin ina auradu wa mun kizatin ya yi ta'abiri da wannan lafazi na mun kiza a talmihu yana nufin annuni ne ya yana nufin a talmihu hannuni ila qawlihi fil hikam al ataiya ga magana da aka faɗa littafin da ake cewa hikam al ataiya man istadaraba wanda yake ganin ba kuncin an yi kizahu Allah min shawati Allah zai tsamar da shi daga sha'awarsa وأن يخرجه من وجود غفلته والله زي فتر دشينا إنا غنم جرمان أبو الله زي فتر دشينا غارف كنسا فقد استعجل قدرة الألوهية هنا يا جديا دعيكم الله أشي وانا وردي زي سامد كيلك حلقة كان غنم أبو وعيبا قولي to wanda ya haka kamar ya ya ya ya ya gajiyar da ikon Allah kenan kamar Allah wato ya zama ba zai iya ba wa kana la ala kulli shay'in muqtadir Allah kuma iko ne daga dukkan komai qala shaykh Abdullah ibn Ubbad radiyallahu anhu yace man istarqatu sha'awat wanda istarqatu sha'awat wanda sha'awa wato ta riba ce shi wasu sauran alaihi al-gafalatu rabkuwa sai rinjaye a kan shi fala yan da zilahu an yi tsagriba to bai kamata gare shi ya gaba kuncin gaba kuncin an kira an yi kaza wallahu min asr shawati wa Allah zai iya tsamar da shi daga riba sha'awarsa ba wa an yukhrijahu ya fitar da shi min wujudi gaflatihi daga samuwar rafkanarsa lima yushahidu dan abin da yake ganin min istihkam zalika fi na daga sotatar wannan abu a wurinsa hukuntar wannan abu a wurinsa duk wanda ya haka to ya ga da kudrar Allah fa inna fihi nisbatul ajz ila ila al-qadr ila al-qudrati al-ilahiyya duk wanda ya wannan to ya fa dangana gajiya wato gajiyarwa kenan ga Allah Allah ba zai iya ba wallahu ta'ala muttasim bil iqtidar Allah ko an so ana sifanta shi da iko ala kulli shay min daga dukkan komai hada min al-ashya yana wannan yana da cikin shi ma abubuwa da Allah ya ce inna lillahi ala kulli shay'in qadir to ai ya tsamar da kai da bata ai Allah na da iko ya haka wali alamil abdu bawa ya sa anna qulubal ibadi zukatun bayan Allah wa nawasihin da makwakwadar su biyadihi subhanahu wa ta'ala duk suna hannun Allah fala yaqma fala yaqma wala ya wala bi'ayat kada ka yanke kauna kada ka ɗebe kauna wala yaqsid babu maulahu bizulli wal ibtikar ko yashi bawa ya rufe kofar ubangijinsa da kaskantar da kai da bukatuwa ya tsura alaihi mastasabahu duk abin da kake ganin ne wuya ne sai maka sauki in ka nufi kofar Allah wai za fi masa garaba wudu abinda kake ganin ba zai yiwu ba sai ya bayyana gare ka wa ka annabi rahimahullahu ta'ala kamar dai malam Allah ya ji kansa arada bi hadha al-ima yana nuni ya nuni da wannan nuni al-hasan ne kyau wa talmih da nuni al-mustahasan ne kyau ya yi nufi at-tanbiha ya fadakar alama ta dammanatu hadhihi al-hikma abinda wannan hikima ta kunsa ne ya kona lahu dalil alama zakaru dan ya zama kamar dalili ne kan abin da ya ambata fa inna kaseeran min al-jahla mafi yawa daga jahilai ومن لا تحقيق عنده wanda ga wanda bai da sakan kan cewa yastagribu yana ganin rashin yuwar wai abu ne shiri ai ba kun wannan abu ba zai yiwu ba an yi kunin zikir hadha alwird wai karanta wannan wurdi almushtamil ala hadha aladad alyasir bisa wanda ya taro wannan dan adadi kadan 130 50 12 a ce wai shi mun kira wai a ce wannan shi zai zama ya tsamar da kamar zalikal khatab al-khadir daga wannan babban lamari mai girma wani yana to jahilci ne wani zan waye wannan abubuwan da ake karanta an daga wanda za a karanta ɗari sai wanda za a karanta talatin sai wanda za a karanta hamsin sai wanda za a karanta goma sha biyu wai su ne za su samar da kai daga daga halaka to jahili ne wanda yake wannan ya ya jahilci ikon Allah ya manta da illa la ala kulli shay'in qadir ko kana la ala kulli shay'in anna la ala kulli muqtadira ko wa kana la ala kulli shay'in muqtadira wanda ya faɗa haka ayi haka to ya manta da Allah da ikon Allah ne a ce wa wa fa inna kaseeran min al-jahala wa zalika wa zalika yace wannan min jahalihi saboda ya jahilta ne bi mazid al-awrad cewa warzai fa suna da tasu maziya irin tasu wal khususiyya da ta fara irin nasu khususiyya al-muwadda'atu fi talqin wanda aka aje alaq at-talqin da aka maka min khawwas al-ibad wanda ke kwanta tun bayan suka lakana maka wa khususiyya da musamman fi hadha al-wird al-sharif aw anna wurdi mutawajji alladhi sadara wanda ya zo ne an izinin hadarat al-muhammadiyya ya zo daga izinin hadarar manzon Allah وتولد نظم وتولي وتولية النظم جواهره ويواقيته قال جوهرورنتا لياقو توتنتا وتولد نظم جواهره ويواقيه يد ذاته المصفية hannun manzon Allah mai tsarki shine jeranta jawharorin wurin da ya kutotunsa shi kuma min rabbil azim ya samu daga ubangiji mai girma a burin salati wa azkar tasbih ومراد النازل abinda mana yake nufi rahimahullahu ta'ala zikiru fa'idati hadha al-wurd ina so ga mana ne fa'ida wannan wurdi wa bayanin samaratihi da bayanin fa'idarsa wala isfahi ina so bayani an maziyati da da mazi mana bayanin maziya wurdin al-uzma babba wa khususiyatihi ina so mana bayanin khususiyar wannan wurdi lil ulama min zalika dan akan ahammiyatu ta'lim wato muhimmancin talibin da yake في بيان حقيقته أتكم بيان حقيقة وأنه مرضي وبه دون لي رفض أسان أنه من الأعمال الصالحات وأن عبد عيسي وأن التاليجي إن لكتن أيوك شاغرة التي لا تنقطع نتيجتها بالممات وأن تقول يا موت فائدة وأن لتاهي بجيكوبا تنى غاشي غاشي أنا تكرمتها كذا وأن لتاهي فائدة ميشية تفشي كرة تشيكوبا ما هي بلا غاشي دعا وأن مكرمتها أنا تنى من دارها رحمه الله تعالى على جكنسا وجزاه خيرا لساك مصر عليه ثم قال رحمه الله تعالى وسلم سيما عليه قرأ يوم نبريكم الحمد لله من سنة أموات وعيو ليقوة صبر والدين abinda muka sa a gaba yanzu shi ne wanda ya shautu jani zai kama mana juma'a ta sama kenan banda wannan juma'ar zai kama mana juma'a ta sama tara da goma da sha ɗaya ga watan september wannan kuma zai kama sha uku sha biyu sha uku sha hudu sha biyar don asabar ɗin shi ne sha uku to dama muna yi juma'a asabar lahadi to da za mu fara juma'a asabar lahadi to da haka allah ya nuna mana lokaci kuma akwai wani ɗan tsokaci da muke so ne kamar yadda muka yi bara alhamdulillah mun ga amfanin sa da irin wannan wata ya zo na safar muka ce muna da kwamiti na maulidi wannan kwamiti na maulidi don mun yi alƙawura alhamdulillah ɗan kaɗan daga cikin mako wanda sun cika sun ma biya wannan alƙawarin wasu kuma kaɗan suka rage an samu wani bawan da shi daga alƙawarin da ya yi na talatin ɗin ya ƙara ma shi ya ce zai ɗaga da wannan ma shi an samu haka to da haka wanda muke so ne kamar irin na bara kowane ɗaya daga cikinmu aƙalla ya sa dubu biyar akawun ɗin za a yi fotu su a lullika a nan aƙalla kowa aƙalla kada ya gaza dubu biyar abin da ya zo sama da haka kuma wannan waman za da zada lawa alai in muka yi haka ka nan muna da kwana har zama yanzu muna da kwana arba'in kenan yanzu insha Allah muka yi kuma karkace wai sai dubu biyar din ta zo gaba gida in dubu ɗaya ta zo ga ga ga akawun nan a cikin bango kalika da kalika zan gani zan faɗi wani ne yasa za a rubuta ka sa ka ba saura ka ba saboda kan muka yi haka zai yi mana wannan shine kowa ya riga sun abin da muke ciki na zamani na tsada kayan to haka da kaɗan ka mafi yawa an san dai akwai zamani shi amma dai mafi yawa akan akan ganin nisan lokacin ne wani sai ga ayi saura ai saura wata kaza ba da ayi wannan ai kwana ɗaya sun da kaf sai ga sai ga shekarar ta zo ko ko dubu ɗaya baka samu kasa to akalla mu yi mu yi wannan kokari ko dubu ɗaya ka samu zo ka sa za mu gani za a rubuta ka ba da wani ya ba da kaza tsora kaza kuma wannan shine abin soyayya da za mu nuna annabi kenan eh kamar yadda muka faɗa a karatun baya soyayya ga annabi ka bi halayensa ka bi ayyukansa ka yi masa hidima to wannan shine soyayya ba a baki abin kawai nasa ba duk kamar yadda malam wani yake cewa duk kadri ma ta hibbu hutan alu da shi ibrahim ya faɗa a cikin ruwan adam ko duk kadri ma ta hibbu hutan alu ibdadahu wal qawm hadha qalu gurgurdan yin da kake san so fa to haka za ka samu abin da kake yi gwargwadon hidimarka gudun mai ake cewa ke gudun karin gudu karin haske yau a kasan ka hauke ke kana inda kai gudu haka hasken mutum zai tsaro to inda gwargwadon yadda hidimarka take ga annabi to haka kai ma ba za ka tsara kusanta ga annabi yawwa gwargwadon gwargwadon hidimarka ga annabi haka haka gwargwadon kusancin ga annabi gwargwadon hidimarka ga shehu tijari haka kusancin ga shehu tijari gwargwadon hidimar ka da shehu ibrahim haka haka haka kusancin ka da shehu ibrahim yake su ka yi hidima a wannan janibi kowa abinda allah ya hore masa lallai kada mu ga akalla akalla a kasa dubu biyar kaga duk mutum goma za mu samu dubu hamsin to dubu hamsin allah na tuba ko jar kamar gada ba ta mana ba nawa yake to ka gani ka sau da haka amma a cikin wani yan kwanaki inda muka yi haka don allah ya kafin lokacin za mu ga abinda muka samu saboda haka zan tana zarra a tatun fi kuma na tushe muna muna fasan kuɗi kuma muna san aljanna ko ko muna san alheri to shi ba Allah ba zai bayar da da zai bayar ba sai mun ba da abin da muke son shi ma zai ba mu ka gani ko wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi haka Allah ya faɗa ku ciyar daga abin da Allah ya sanya ko halifofi a ciki da abin da Allah ya baka to kai fa halifa Allah ne a wannan abin Allah ya zira ma ido ya gaya zaka yi Allah shi ne yana daga cikin sifa ta algani mawadaci to ya baka sifa ta wadata to ya saba maka ido ya zaka yi da wadata da Allah ya baka yana daga cikin sifa ta Allah al'alimu Allah ya baka karatu to Allah fa ya zuwa maka ido ya za ka yi da wannan karatun naka ko ya kace da wannan karatun naka Allah ya sifarta ce al-maliku sarki ya baka wannan sifatan al-malik ya ga ya za ka yi da bayinsa da ya sa a karkashin ka ka gani ko haka duk sauran sabobi da Allah ya baka ya baka ya zuba maka ido kuma ya gani ya za ka yi da wannan kufa da ya ara maka to da ka in kayi in kayi in kana da shi baka bayar ba dai Allah da shi ya sani mu mu sani da shi Allah ya sani kuma gaskiya ba kuma ma ma an baka tun karin ba mu kulibu Allah shi ne ya faɗa in abin da kuka ci na alkhairi Allah sai ya mayan muku da yawa wa'ansu sun sun jaraba amma ba kan wai ba su yadda ba kai ko wal wal hasan bil ashr amsalha Allah manzala ya ce in ka aikata kyakkyawa ɗaya Allah zai ba ku mu sun aikata sun jarraba amma wa ai ba sai da hadisin annan bane sai suka yi sai ce ah to bari ba da naira ko ai annabi ya ce wala sai yana bayar ruwa ku Allah ba shi dari ka gani amma yayi ne ba fa da yadda da hadisin annan ba to da haka kai ma kai ka gani in kai haka nan za ka ga abin da Allah zai maka sai da Allah ya buda mana an san dai alhamdulillah ake ciki to amma wani abu ana tsarawa da baki yawa ana tsarawa da baki a dinga godiya Allah a dinga godiya Allah duk wanda ya gode wa Allah Allah zai kara masa kamar yadda muka faɗa a dinga godiya kada Allah ya baka ka dinga run zamani ai yanzu kaza ai yanzu kaza Allah fa shi ya sani shi ya san kana da shi ba ba za ka boye masa ba saboda ka dinga godiya godiyar da za a yi shine a aikin alkhairi bare abin da aka ce hidimin shi wannan shi ta zani hidimin shi Ibrahim ne bare kuma hidimin babban hidima annabi duk abin da ka ce duk abin da ka ce a ciki za ka ga sakamakon da Allah zai maka to Allah ya mana buɗe Allah ta mai lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatu fatiha da salatu fatiha غير المغضوب عليهم وقالنا اللهم صل على سيدنا محمد فاتح ما أبو القدم هذه لا صلاة صلاة تستولنا بها ونعم وتكوننا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخرج من الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين